الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتين الشابك ويقوة المحرم hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wadda ta yi daidai da hudu ga watan takwas miladiya ta dubu biyu da ashirin da uku kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya kara mata yadda da take cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin ahkamu birril walidain littafi ne na babban malami muhammad salih al-munajjid rahmatullahi ta'ala alai wannan kuma shine darasi na hudu a cikin wannan littafi mai albarka muna nan a ƙarƙashin ainihin wato tafsirin wasu ayoyi da ainihin wato malam ya kawo a nan akwai ayar wa'budullah wala tushriku bihi shay'a anishkur li wa liwalidayka ilayya masir da kuma faɗin Allah wa ƙaza rabbuka Allah ta'budu illa iya har zuwa ƙarshen ayar ko ayoyi guda biyu waghfir lahumma janaha dhulli min rahma wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira wayannan ayoyi ne muke ta jin tafsirin su daga wajen manya-manyan malaman tafsiri kamar irin su Sheikh Muhammad Al-Amin Ash-Shankiti irin su Imam Al-Qurtubi irin su ainihin wato ibn jariru dabari su shaukani abun laif a samarkandi duk muna jin irin abin da suke fitar mana na fawa'id a cikin wannan ainihin wato littafi mai albarka da haka za mu tashi daidai gabar wasaha an kata da haka ne na'am masu abin nan haka ne ko alal mu'allif rahimahullahu ta'ala wasaha an kata da malai yace ruwaya ta inganta zuwa ga katada ibn da'ama as-sadusi qala yace amara amara rabbuka an alla ta'budu illa iya fa hadha qada'u allahi al-ajil wa kana yuqalu fi ba'd al-hikma man arda walidayhi arda khaliqah wa man askhata walidayhi faqad askhata rabbah katada ya kawo wannan magana yake cewa amara rabbuka ubangijinka ya umarce ka da kai da sauran bayi yan uwanka na masu pdf to peji na 19 masu pdf insha Allah ubangijinka ya umarce ka da kai da sauran bayi Allah ta'budu kada ku bautata wa kowa illa iyahu sai Allah shi kadai fahada qada'ullahi al'ajil wannan shine hukuncin Allah madaukakin sarki al'ajil na gaggawa wa kana yuqalu qatada yace ana cewa fi ba'dil hikma a maganganu na hikima man arda walidai duk wanda ya yarda da mahaifansa guda biyu yayi abin da iyayensa za su yi farin ciki yayi abin da iyayensa za su yarda da shi to ya sani arda khaliqahu ya yadda da ubangijinsa kuma kenan duk wanda yake so ya yadda da ubangijinsa to yayi kokari ya yaddar da iyayensa duk wanda yake so ya gamsar da mahaliccinsa to yayi kokari iyayensa su gamsu da shi wa man askhata walidai duk wanda ya fusata iyayensa duk wanda ya ɓata wa iyayensa faqad askhata rabbahu ya sani tabbas ya fusata ubangijinsa duk wanda yake so ubangiji ta'ala yayi fushi da shi ya fusata a kansa to yayi kokarin fusata mahaifansa wannan shi abin da katada ya faɗa ka koma cikin tafsirul tabari mujalladi na goma sha hudu shafi na ɗari biyar da arba'in da biyu za ka ga wannan magana ta katada ibn da'ama as-sadusi ɗaya daga cikin manyan tabi'ai wa qala al-qurtubi rahimahullah imam al-qurtubi Allah ya ji kansa da rahama qauluhu ta'ala yace fadin Allah ta'ala imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma ko dai ya zamto ɗaya daga cikin iyayenka ko su su biyun wato manyanta ta kama su a tare da kai to me Allah yake nufi da wannan magana ta imma ya balughanna ko dai ya zamto manyanci da girma ya kama ɗaya daga cikin iyayenka ko su su biyun kuma suna tare da kai Allah ya sa kaga lokacin da iyayenka su su biyun girma ya kama su Allah ya nuna maka lokacin da ɗaya daga cikin mahaifanka girma ya kama shi. To me yasa Allah ta'ala ce imma ya baluganna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma. Imam al-Qurtubi yace khassa halatal kibar. Allah ta'ala a wannan aya sai ya keɓance lokacin wato halin girmansu, halin shekaru na iyayenka, halin da tsufa ya kama su. لأنها الحالة التي يحتاجان فيها abin da yasa Allah ya ja kunnuwa na da sauran ‘ya'ya game da iyayensu saboda daidai lokacin da iyayenka shekarun girma ya kama su to lokaci ne da hali ne wanda suna da matukar buƙatuwa zuwa ga biyayyarka lokaci ne in ma lokacin da ƙarfinsu suna bukatar biyayya ka to lokacin da suka fi bukatar ka yi musu biyayya ka kyautata musu ka bi umarninsu to shine lokacin da girma ya kama su litaghayyuril hali alaihima saboda yanzu halinsu ya canza akwai abin da da in baka yi ba ko suka fahimci zaka ɓata lokaci za su tashi su yi abin su saboda lokacin akwai ƙarfi a tattare da su akwai sauran ainihin energy a jikinsu a lokacin da suka manyanta lokacin da tsufa ya can musu to lokaci ne da hali ya canza yanzu tattare da su bidda'afi da rauni wal kibari da tsufa to kaga daidai lokacin da suka fi bukatar kake daidai lokacin da suka fi bukatar wato kyautatawar kake yake cewa fa ulzima shi yasa sai aka matsa aka kuma tilasta wa ‘ya'ya fi hadhihi hala musamman a wannan halin min mura'ati ahwalihima na kula da kiwon irin halin da iyayenka suke ciki aksara mimma ulzimahu fiye da yanda aka tilasta maka aka matsa maka min qablu kafin su kai wannan lokacin lalle ka sani kai a matsayinka na ɗa tun da ka zo duniya a cikin wannan umarni kake na ka kyautata ka yi biyayya ka kuma faranta wa iyayenka amma a wani lokaci ne wannan umarni ya fi zafi wannan umarni ya fi tsanani wannan umarni ya fi ƙarfi to lokacin da iyaye girma ya kama su domin lokacin sun fi bukata ka fiye da bukatar da suke da ita gare ka a baya lokacin da suna da sauran ƙarfi a jikinsu yanzu rauni ya baibaye su tsufa ya zagaye su to lokacin suke da tsananin bukata ka shi yasa anan Allah ta'ala ya ce wa imma ya balughanna indaka al-kibara dan a nuna ma lokacin da girma ya kama su to lokacin da zaka sake jan damara ka sake yin ainihin wato shiri wajen tinkarar wannan bayan Allah da ƙoƙarin kiwonsu da kula da su da faranta musu sai aka matsa maka a wannan gabar fiye da yadda aka matsa maka a baya li'annahuma saboda su iyaye fi hadhihi hala a wannan halin da rauni kasusuwansu gabansu sun yi rauni ido yayi rauni ainihin yanayin kazar-kazar ɗinsu yayi rauni to a wannan halin kadi sara kallan alaihi sun zama nauyi akan ɗansu sun zama kallan kaman yanda kowa ya ci ladan kuturu ya kamata ya masa aski an fahimta ko kai ka fara zama kallan alaihima kai ka fara zama liability ka zama nauyi a kansu to yanzu dan an rama wa kura aniyar ta an yi laifi don haka yanzu kuma su ma yanzu kai kuma kana kan ganiyarka kana kan karfinka kana kan kazar-kazar ɗinka su kuma lokacin da kai da ƙannanka da yayyinka ne fa suka raunana su da yau da gobe suka yi ƙasa to kai kuma yanzu ka taso sai ka basu su wulaƙanta sai ka basu su tozarta sai ka dinga ɓata musu rai lokacin da ba za su iya ɗaukan tension ba lokaci ne da ba za su iya ɗaukan zafin kwakwalwa ba da haka lokaci ne da suka fi bukatar ka suka fi bukatar gudunmawarka domin a wannan lokacin tsara da mahaifiyarka da mahaifinka sun zama kallan alaika sun zama nauyi a kanka fayahatajani an yaliya min huma fil kibar don haka suna da bukatar ya ba su kulawa da lura da su fil kibar lokacin da suka tsufa ma kana ya hataju irin wannan bukatar da yake da ita fi sigarihi lokacin da yake yaro an yali ya minhu su jibince shi su kula da shi a wannan lokacin ma'ana irin bukatar da ka ceto lokacin kana yaro bukatar rauni bukatar taimake ka bukatar da kake da ita to yanzu yanzu kuma a kwana a tashi yanzu sun kai daidai wannan lokacin da suke so kai kuma karama musu irin abin da suka yi ma lokacin kana yaro fali zalika imam al-qurtubi ya ci gaba da cewa dan haka ne khassa hadhihi al-halata bizikri kaji Allah ya ware irin wannan halin na iyaye da ambato kaji Allah ya ware wannan lokacin ya ambace shi a cikin wannan aya aka ce wa imma imma ya baluganna kai imma ya baluganna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma shi yasa sai aka ware wannan yanayi da ambato a cikin wannan aya wa aidan bugu da ƙari faɗulul muksi lilmar'i daɗewa da zama da mutum yujibu alistiskal alistiskali lilmar'i adatan daɗewa da mutum to a al'adance kan wajabta jin nauyi da gajiya da zama da wannan mutum in aka ce ga wani abu a kanka an ɗora maka tafiya da kaiwa da komowa da lura da shi to da zarar ya abin ya jima kuna ta fama to zaka ga abin yana ƙara maka nauyi ne shine malam yace fadulul mukthilil mar dadewa ta zama da mutum to wannan dadewar da kai wajen zama da shi yujibul istithqal yana wajabta yana tilasta ƙara samun nauyaya game da wannan mutum adatan a al'adance kuma a daidai wannan lokacin wa ya hasulul malal aka fi samun kosawa aka fi samun me kosawa wa ya dajar lokacin da gajan haƙuri ya fi yawa kenan fa ya zaharu gazabuhu ala abuwaihi da aka sai ga fushinsa yana bayyana ga iyayensa saboda hidima ce ta kullum kuma gashi Allah ta'ala ya yi musu tsawon rai har karisti wato har sun kai wannan lokacin kai kuma ka taso da Allah ya ga dama sai ya ɗauke su kafin ka zo wannan gaba yanzu Allah ya baka da ranka kaga tsufan mahaifinka kaga tsufan mahaifiyarka to kuma gashi an ce lokacin da ya fi wahala kenan kuma gashi Allah ya ja ransu ya ja kwanansu har yanzu kuna tare lalle abin zai zama yayi nauyi lalle akwai kosawa lalle akwai gajiyawa to a wannan lokacin idan mutum bai yi da gaske ba in mutum bai yi hatara ba to sai ga fushinsa da nuna kosawarsa da gajiyawarsa yana bayyana wajen mu'amalarsa da wayannan bayan Allah da Allah ta'ala ce kula da su fa yazharu ghadabuhu ala abawai a lokacin zai ga shi ma saboda su ma yanzu ba komai na gwanintarsa suke gani ba da aka sai ga ya kosa nan da nan sai ga yana nuna fushinsa yana nuna bai ji daɗi ba game da abin da mahaifiyarsa ta yi masa ko mahaifinsa watan tafi lahu lahuma audajuhu a daidai lokacin ne da in kuma mutum bai yi wa kansa kiyamun laili yayi wa kansa fada ba to daidai lokacin da jijiyoyin wuyansa za su fara kukumbura suna tashi game da iyayensa kenan wa yastadilu alaihima a daidai lokacin da kuma zai fara yin tsageranci da rashin kunya a kansu kenan bidalatil bunuwa saboda rashin kunya irin ta 'ya'ya wa qillatil diyana da kuma karanci irin na addini da rashin sanin matsayinsu a addinance wa aqallul makaru mafi karancin abin kyama da ɗa zai yi game da iyayensa ma yuzhiruhu irin abin da zai bayyanar da shi bi tanaffusihil mutaraddidi na irin gwaggwama numfashi ni, ni kaza wannan shine wato at tanaffusil mutaraddid bai dai ce komai ba amma za ga yana ta wani huci minadajar na nuna kosawarsa da gajiyawa game da mu'amala da yake yi da su wa kad umira an yi ƙabilahuma a daidai lokacin da shi kuma aka umarce shi an yi ƙabilahuma da ya muƙabalance su ya fuskance su bilƙaulil mausufi bilkarama a lokacin da ake umartarsa da ya fuskance su da magana wadda take an siffanta ta da girmamawa da martabawa da mutuntawa wa huwa salimu an kulli aibin wata magana ake so ya yi da su magana da ta zamanto kubutacciya tsarkakakkiya lafiyayya daga dukkan wani aibu faƙala ta'ala a daidai lokacin sai Allah ta'ala ya ce maka ya kai ɗan uwa fala ta kullahuma uffin karka manta ga uba ya tsufa ga uwa ta tsufa ga rauni ga rikicin tsufa a daidai lokacin da kuma kai aka ce wajibi ne karka kuskura ka nuna kagaji karka kuskura ka nuna kosawa karka kuskura ka yi subul da baka ka faɗi wata kalma wadda za ta lalata ma duniyarka ta lalata ma lahirarka game da su sai Allah ta'ala ya ce da kai karkace da su of wala ta kullahuma offin malam zai zo ya gama mai offin din nan ne wai amma dai abinda muka fassara ta shine karka nuna kosawarka game da su fala ta kullahuma offin karka nuna kosawarka a maganganunka da ayyukanka wajen zama da su wala tanharhuma Allah yace karka daka musu tsawa wa qul lahumu qawlan kariman ka gaya musu magana wadda take ta karamci magana ta girmamawa magana ta mutuntawa wa qala urwa wannan shi ma ka koma cikin tafsir al-qurtubi mujalladin sa na goma shafi na 241 waccan magana ta farko imma ya baluganna ita ma tana cikin imamu tabarani ya kawo ta mujalladin sa na 14 shafi na 542 wa qala urwa urwa yake cewa an san urwa bin zubair ko urwa ibn zubair yake cewa in aghdabaka idan iyayenka suka baka haushi idan iyayenka suka bata maka rai idan iyayenka suka fusata ka fala tanzuru ilaihima shazaran karka kuskura ka harare su fala tanzuru ilaihima karka kalle su shazaran kallo irin na harara in ka koma can ƙasa ya ce nazara ilaihi shazaran huwa nazarul gadban shine irin kallon wanda yake cikin fushi bi mu'akhiril ayn da gefen ido me kenan harara sun baka haushi sun yi abin da baka ji daɗi ba haka zaka shanye haka zaka runguma karka kuskura ka harare su fa innahu awwalu ma yu'rafu ghadabul mar domin farkon yanda ake gane fushin mutum shine za ga in yana kallon ka za ga kamar da gefen ido yake kallon ka harara kenan bi shiddati nazarihi ta hanyar kaifafa ganinsa da kaifin ganinsa ila man gaziba ilaihi alaihi ga wanda yake fushi da shi ma'ana farkon abinda za a gane mutum yana fushi da kai shine za a ga yana hararaka to urwa yake cewa ko da su sun yi abin da ya bata maka rai kar ka kuskura ka harare su ka koma cikin tafsirin ibn abi hatim a ainihin wato shafi na dubu goma sha uku da ɗari biyu da talatin da tara wa ƙala sa'id bin al-musayyib sa'id bin al-musayyib shi ma ya faɗa fi ƙaulihi cikin faɗin Allah ta'ala wa ƙullahu ma ƙaulan kariman sa'id bin al-musayyib ya fassara me Allah yake nufi da ka gaya musu magana ta mutunci magana ta girmamawa sai ya ce ƙaulul abdil muznibi lissayyidil fadl a gaishe ka sa'id bin al-musayyib wai irin kalmar da zaka gaya musu da Allah ya ce ka gaya musu magana mai taushi magana mai mutunci da girmamawa sa'id bin al-musayyib ya ce irin magana da bawa kuma bawan mai laifi a gaban ubangidansa mai kaushin hali bawa ya yi laifi kuma gashi a gaban ubangidansa ya yi wa ubangidansa laifi kuma irin ubangidan da yake mai kaushi mai mugun hali ya kake tunanin wace irin kalma wane irin kallo wace irin magana bawan nan zai yi wa mai gidansa na farko bawan gashi ya yi laifi ubangidan nasa gashi shi kuma mai kaushi mai mugun hali wajen ba da haƙuri game da laifin da ya yi wa wannan ubangidan nasa wani irin kalma kake tunanin bawan zai amfani da ita wace irin natsuwa zai yi a gaban wannan mai gidan nasa kana ganin zai iya ƙurawa mai gidan ido na farko ko ba komai mai gidan dama alfaz ne ai ma'ana aljafil musi mai kaushin hali kuma mai mugun hali ko babu komai wannan bawan zai ji tsoronsa to kuma bawan ya zama mai laifi a gabansa to sa'id bin al-musayyib yace in kana so ka fahimci maganar da kake gaya wa iyayenka magana ce irin wadda Allah ya ce ka gaya musu da yace wa qul lahum qawlan kariman to shine sai ka kwatanta irin maganar da kai wa mahaifiyarka da maganar da kake wa mahaifinka ka kwatanta ta da irin maganar da bawa kuma bawan mai laifi kuma laifin da ya yi ubangidansa ya yi wa laifin kuma ubangidan mai mugun hali kuma mai kaushin hali to idan ka auna a wajen sa'id bin musayyib idan ka auna irin magana da kake gaya wa innaka ko kake gaya wa abbanka irin wannan magana ce ta wannan bawan to ka faɗi irin abin da Allah ya ce ka gaya musu wa kullahu ma ƙaunan karima in ko ba haka ba kana da sauran aiki ɗan uwa ka koma cikin tafsirin ɗabari mujalladi na sha hudu shafi na ɗari biyar da arba'in da tara wa ƙala ɗabari rahimahullah imamu ɗabari rahimahullah ya ce falata ƙullahu ma uffin an sake koma kalmar da Allah ya ce kada ka kuskura ka nuna ƙosawarka game da su har Allah ya ce karkace da su tir ko karkace da su uffan ya ƙul ɗabari yana cewa falatu afif min shay'in tarahu min ahadihima wai kada domin sun ce of kalimatu tadajjurin wa takarruhin wai kalma ce ta nuna kagaji kalma ce ta nuna ka kosa kalma ce ta nuna gajen hakuri kalma ce ta nuna ba a kyauta maka ba shine uffin falatu affif min shay'in tarahu min ahadihima wai kada ka ce uffan game da wani abu da ka gani wanda baka ji daɗinsa ba game da ɗaya daga cikinsu au min huma ko su su biyu sai ka zo ka ga mahaifiyarka ba ta yi ma abin da baka ji daɗi ba ko mahaifinka ya yi abin da baka ji daɗi ba Allah yana gaya maka cewa fala ta kullahuma uffin mimma ya ta'azza bihin nas ay fala tu'affifu min shay'in tarahu min ahadihima aw minhuma mimma ya ta'azza minhu nas karka ce karka fadu wani abu karka yi wani abu dan abin da ka gani daga gare su daga irin abin da wannan abun fa in an yi wa mutum yana jin ba daɗi daga cikin irin abubuwan da mutane suna cutuwa an yi musu sannan gashi kuma Allah ta'ala ce kar ka yi musu wannan abu wanda nau'i ne na cutar da su a madadin abin da suka yi ma wanda baka ji daɗi ba walakin isbir ala zalika minhuma ya za ka yi babanka ya ɓata ma ya za ka yi mahaifiyarka ta ɓata maka rai abinda Allah ta'ala yake gaya maka da ya ce karkace da su of abinda ake gaya ma ka yi haƙuri ala zalika akan abin da ka fuskanta na ba na rashin jin daɗi game da su min huma game da su wa ta siffil ajiri sabaraka alai min huma sai ka nemi ladan haƙurinka da kai da su akan wannan abin a wajen Allah kama sabara alaika kamar yadda suka yi ta haƙuri da kai fi sigarika lokacin kana karami an gaya masu ba su yi haƙurin da kai ba sun yi haƙuri da kai fiye da yadda kai kake haƙuri da su a yanzu haka suka yi haƙuri da kai don haka kai ma yanzu sun ɓata maka sau nawa kai ka ɓata musu a da kuma a hakan addu'a suka yi ce ma ba su fasa ci da kai ba ba su fasa sha da kai ba ba su fasa baka tarbiyya ba ba su fasa ilmantar da kai ba ba su fasa yi maka addu'a da fatan ka zama mutum duk da cewa ka ɓata musu duk da cewa ba kai musu abin da suke so ba to haka shi ma in ɗaya daga cikinsu ya saba ma ya ɓata maka ba ka da zaɓi illa kai haƙuri ka kuma nemi ladan wannan haƙurin na sakamakon abin da suka yi maka a wajen Allah wannan shi ne abin da imamu tsabari ya faɗa a mujalladinsa na goma sha hudu shafi na ɗari biyar da arba'in da biyar wala arabu ta ƙul larabawa suna cewa ja'ala fulanun ya ta'affafu min rihin wajadaha ma'anahu ya ƙulu uffin uffin larabawa suna cewa wane ja'ala fulanun ya ta'affaf wane ya kama ya ta'affafu min rihin wajadaha yana ta nuna ya gaji ko yana nuna kosawa game da iska da ta taso take samunsa ɗaya kenan ko fulanun ja'ala fulanun ya ta'affafu min rihin wajadaha wane ya shiga wato faɗin kalmar of of game da wata iska da ya same ta ma'ana ya ƙulu offin offin ma'ana wane laraba suna faɗin irin wannan wane yana cewa offin offin game da iska da ta taso ta same shi ma'ana ana so a gaya maka cewa kalma ce wadda take kankanuwar kalma wadda laraba su ma sukan yi amfani da ita a yau da kullum cikin maganganunsu ga abin da yake bai taka kara ya karya ba to wannan abin da bai taka kara ya karya din ba shine aka ce kar ka faɗa musu in dai zai so sa musu rai in dai zai ɓata musu rai ka koma cikin tahzibul lugha mujalladi na 15 shafi na 422 wa qala al-asma'i shi ma malamin lugha ne al-asma'i yana cewa al-uffu kalmar uff da Allah ta'ala ya ce karka gaya iyayenka sai ce asalinta wasqul udhun asalinta irin dattin kunne shi ake kira of al-uffu dattin kunne wal tuffu al-tuffu kuma wasqul azfar irin dattin da ke cikin farce shi ake kira a larabci al-tuffu shi kuma al-uffu irin dattin da ke cikin kunne fakathurat imaluhu yau da gobe ana ta amfani da wannan kalmomi hatta zukira har aka wayi gari ana amfani da su fi kulli ma yuta'azzaminhu ga dukkan abin da ake cutuwa da shi duk abin da ba a ji dadi ba to ana amfani da kalmar of dan a nuna ba a ji dadi ba duk da cewa asalin al-offu datti ne na cikin kunne amma ana yawan amfani da ita yau da kullum har aka waye gari ta zama to ana amfani da kalmar open game da dukkan abin da mutum yake ganin ya cutu ko ya ransa ya ɓaci ko bai ji daɗin sa ba ka koma cikin tafsiru tsabari mujalladi na goma shafi na 243 wa qala ar-ragibul asfahani malaman lughan ar-ragibul asfahani yana cewa asulul ob asalin wannan kalma ta of da Allah ta'ala ya ce wala ta kullahuma uffin kullu mustaqadharin min waskhin dukkan wani abin kazanta na datti asalin kalmar al'uff tana nufin dukkan wani abin kazanta na datti ka kulamati zuhur kamar dattin cikin farci ana kiransa al'uff wa ma yajri majraha da dukkan abin da zai tafi a matafiya irin wannan dattin da bai ta kara karya ba kuma mutum baya son sa ana kiransa al'of wa yuqalu zalika ana faɗin kalmar al'of li kulli mustakhaffin bihi ga dukkan wani abin da abin renawa ne bai ta kara karya ba to ana amfani da kalmar of wajen nuna wannan abin renanne ne wannan abin ba wani babba bane kaskantacce ne kankani ne istiqzaran lahu dan nuna kyamar wannan abu nahau kamar fadin Allah uffil lakum walima ta'buduna min dunillah afala taqilun abinda annabi Ibrahim ya gaya wa mutanansa lokacin da suke mukabala da shi akan bautar gumaka da suke yake cewa kuna bauta abinda baya ji baya gani ba zai amfanar da ku ba sai a ƙarshe sai annabi Ibrahim ya ce uffil lakum walima ta'buduna min dunillah tir da ku da abinda kuke bauta ba Allah ba da kaga kalmar uftir kenan Allah wadai ka nuna a aikace ka nuna tir ka nuna kash ka nuna game da iyayenka ka fada cikin inda Allah ya ce ka kai dan Allah ce wala taqul lahumu uffin al-anbiya suratul anbiya aya ta 67 wa qad affaftu likadha a larabci zaka iya cewa qad affaftu likadha ai idza qulta zalika istiqdaran lahu idan ka faɗi abu ko ka faɗi kalmar of dan wato kyama da kyankyamin abu sai kai amfani da of sai ka ce qad affaftu likaba gaskiya ina kyamar abu kaza ina kyankyamin abu kaza to kaga kenan karka nuna kyama karka nuna gajiya karka nuna duk gaba da iyayenka shine wala taqullahuma uffin wa minhu qila game dai da kalmar uffin din nan an ce liddajiri ministi ƙizar shai game da gajiyawa da ƙosawa a kan wani abu mai ƙazanta ka gaji da shi to sai ka yi amfani da kalmar of nuna gajiyawarka da ƙosawarka game da wannan dattin kullum sai ka ga wannan dattin sai ka yi amfani da kalmar of don nuna cewa ka gaji ka ƙosa da ganin wannan dattin ko ƙazantar affafa fulano shi yasa sai a ce affafa fulano wannan duk ana mai da mu ne akan ma'aunin wannan kalma dan gano ta da nauyinta a mizanin larabci shi zai iya wato nuna maka irin abin da ake so karka faɗa game da iyayenka wannan shi ma ka koma cikin al-mufradat na garibul qur'an na ragibul asfahani mujalladi wa shafi na 79 wa qala tha'lab an ibn al-arabi ko an ibn al-arabi sa'alab yayo ruwaya daga ibn al-arabi duk dai wato harka ce ta lugha yace al-uffu kalmar al-uff ad-dajr kosawa kalma ce da take nuna kosawa kalma ce da take nuna gajiyawa kalma ce da take nuna gajan hakuri wa qala al-qutaybi alƙutaibiyu yana cewa asluhu asalin wannan kalmar ta al'ub annahu idza saqata alaihi turabun shine idan misali wata ƙura ta zubo maka wa nahawhu da makamancin ƙura nafaka fihi sai mutum kaman wani abu ya dan sauka haka sai kai li yuzilahu dan ya gushe wato shi kutaibi yace asalin kalmar al'ub shine wani abu ya dan sauka a hannunka kamar ƙura sai ka yaka to wannan sautin na ai na san ba lasifika ma ba lalle ne ma wani ya ji ba ko to wannan Allah ya ce ka faɗa wa iyayenka haka kutaibi ya ce ƙura ta hau hannunka ko wani ɗan ƙwaro ya hau hannunka hure wannan da kai wannan iskar da ta fita da ɗan sautin iskar na hurewar shi Allah ya ce of karka gaya iyayenka wannan ko kun sa akwai aiki jama'a wanda ya riga sun riga sun mutu to sai ya zo ya ta kuma kokarin bin su da addu'o'i da sadakatun jariya da sauransu wanda kuma suna raye to wallahi akwai aiki Allah ya ba mu iko kamantawa fasautul hasil sautin da ke da akwai inda tilkan nafha lokacin da kake wannan busar huwa qaulul qa'il shine fadin mai busar ya ce uf uf uf wannan uf uf din shine abin da Allah ya ce kakkace musu shi sa kakkace musu off to ina wannan fa shine aqallu shay karka cewa babanka ko babanka off aqallu shay'in kenan to kaga kace da su kash kai oh daddy kai oh my god wannan kaga min babi aula min babi aula kai baba akwai yana da matsala kaji wa babansa akwai matsala babansa yana da matsala a nan Allah yana ta faɗa da kai yana cewa kakkace musu uff amma kana cewa babanka yana da matsala akwai wanda ba zai ma ce baban ba hai wannan mutumin akwai matsala ko wannan mutumin babansa ba wai shine wannan mutumin sai ka sai ka dauka wani wani inda zaka sai ka ji wai babansa ne wannan mutumin an fahimta wannan yana nuna maka irin wato halin da muke ciki a yau hadarinsa ya kai kuma wannan yana nuna mana samun daidaito da ganin daidai musamman ga samari da yara masu tasowa to aiki ne ja don wa'annan iyayen Allah maɗaukakin sarki yana ɗaga maka ƙafa da yawa saboda su ina gaya maka haka kuma za mu karanta can gaba za ka ji Allah yana yi maka alfarma da yawa saboda wannan tsofaffin ba za ka san alfarmarsu kake ci ba wallahi sai ran da ba sa nan wallahi akwai abin da suna tafiya za ga an rufe wannan kofar albarkarsu kake ci saboda haka wannan al'amarin ba na wasa ba ne sun matawassa'u fa zakaruhu inda kulli makaruhin to daga nan ne kuma sai aka faɗaɗa wannan kalma ta off daga busa in abu ya hau hannunka sai aka faɗaɗa kalmar sai ake amfani da ita inda kulli makaruhin duk wani abin ƙi to ana iya amfani da kalmar off dan a nuna wannan abin abin kyama ne yasilu ilaihim wato kenan fa zakaruhu thumma tawassa'u sai suka yalwata ma'anar fa zakaruhu sai suka ambaci wannan kalmar inda kulli makaruhin yasulu ilaihim Allah yana nufin kada ka yi kowane abin ƙi wanda zai isa zuwa gare su to kakai duk wani abin ƙi da zai isa zuwa gare su Allah ya gaya maka a cikin wannan ayar karkai idan kuma kai ba za ka wanye da Allah lafiya ba wa qala zajaj azzajaj yake cewa ma'anahu annatunu ma'anar wannan kalma ta op al-oppo annatunu abu mai wari kenan kar ka faɗa musu maganar da za su ji ba daɗi su ji tayi musu wari su ji tayi musu ɗoyi ta wannan kalma ka guje ta kar ka gaya musu ita ka koma cikin fatuhul qadir na shaukani mujalladi na uku shafi na 260 wa qala shaukani imamu shaukani rahmatullahi alaihi yana cewa walhasilu a takaice dai anna husmu fi'ilin kalmar al'ub dinnan suna ne na wani fi'ili yumbi'u an tadajjuri wal istithqal wanda shi wannan fi'ilin yumbi'u yana fita ba za ka ga mutum yayi wannan irin wannan aikin ba sai in ya samu at-tadajjur kosawa walistiskal da ganin abin ya yi masa kici ka kaya man nauyi to shine sai mutum a aikace sai ya amfani da al'ub ma'ana alhasilu shaukani ya ce a dunkule shi kalmar al'ub suna ne na fi'ili wanda galibin wannan fi'ilin yakan fita don ya nuna irin gajen haƙurin mutum da ƙosawarsa da kuma abin ya ishe shi aw sautun ko kuma al'uffu wani sauti ne yumbi'u da yake fita an zalika don nuna ƙosawa da abin da ake yi wa mutum da gajiyawa da kuma abin ya yi masa ciki kaka to fanu hiyal waladu sai aka hana ɗa an ya zahara minhu ya bayyana daga ɗan ma ya dullu ala tazajjuri abin da ke nuni akan gajiyawa da ƙosawa da gajen haƙuri min abawaihi daga iyayensa duk wani abu da zaka nuna ka gaji ka ƙosa abin nan an yi shi jiya an yi shi shekaran jiya shekaran jiya waccan ma an yi shi ka gaji an sa ka kayi ba ɗaya ba ba biyu ba a kyale ka ka huta mana duk wani acting da za ka yi duk wata kalma da za ta fito da za ta nuna ka gaji ita aka ce karka yi musu ita ce wala ta kullahu ma ofin ita ake nufi da wala ta kullahu ma ofin a wilistithkal lahuma ko kuma sun zama maka kayan nauyi an zo ka dinga Allah da ya raba mu da su lafiya kai Allah da ya raba mu da su istithkal kenan su suna fatan Allah ya raya ka kai kana fatan Allah ya kashe su kai wannan iyaye ai akwai wahala Allah ya raba mu dai da su lafiya abun ya zo mutum wuya kenan ya gaji musamman a ce sun kai raunin da ba su iya komi sai ya yi musu lokacin aiki kenan ƙila ga rashin lafiya sai an kwantar sai an tayar ƙila ma abinci sai da dabaru sai an ba su a wannan gabar ka nuna kagaji Allah ya fahimci kagaji wallahi ka samu matsala da Allah a irin wannan yanayin fa ba ma wai yanzu da kafafuwansu ba kawai yan biyayya ce ta je kaka yi kaza wani a abin ya kai karshe ga su sai a kwantar sai a tayar kila ma bayan gari da najasa sai dai su yi sai dai ka zo ka cire wannan don irin wannan hidima sai kai ta zama maka dole ka zo ka tuɓe ka je a wanke a dawo a gyara shimfiɗar a ɗauke su daga gurin a canza musu guri kuma kana irin wannan safara na dare kuma karka kuskura Allah ya ga kagaji da wala ta kullahu ma wafi akwai aiki ko babu na'am eh na'am na'am na'am ba abinda mutum ina ai kar ma ka dinga jin cewa ai wannan ai ka wahala ka yi musu hidima ka kawai umarni ne kawai wannan shi ne kawai abin da ake nema daga gare ka kuma shi ake nema daga gare ni wa bi hadha nahyu da wannan hanin ne na karkace da su off yufhamu annahyu an sa'iri ma yu'dhihima bi fahwal khitab da wannan ne mai hankali zai fahimci ashe an hana shi yin sauran abubuwan duk da zai cutar da su in har wannan aƙallu shai an ce an ja kunnanka an ce karkayi to ba shi kaɗai ba sauran duk abin da in kayi kawai jimuri suke suna dauriya wani lokaci suna kawaici wani lokaci su nuna su shanye to duk abin da zai cutar da su to shi ma bi fahwal khitab ya shiga cikin kunshin wannan magana da ake aw bi lahanihi ma yu'dhihi ma bi fahwal khitab duk abin da zai cutar da su a kunshin magana yanda an fahimci a kunshin magana da yayi wannan kalmar ba ta yi musu daɗi ba ba su ji daɗin ta ba kawai dai ba su yi magana ba ne an hana ka kai wannan aw bi lahanihi ko kuma da fahimtarsa kama huwa mutaqarrirun fil usul kaman yanda abin yake tabbatacce a cikin usul wala tanharhuma gaba ta gaba duk ayar wa qadara rabbuka ce fa malamai suke taiwa wannan fashin baki Allah ya ce to an gama open sai Allah ya ce wala tanharhuma annaharu me ake nufi da annaharu to azzajru ana nufin azzajru tsawatawa walgilzatu da kausasawa yuqalu a larabci ana cewa naharahu ya tsawace shi wanta harahu ya daka masa tsawa idan taqabalahu bi kalamin in ya fuskance shi da magana yazjuruhu da yake masa barazana yake tsoratar da shi akwai wanda za ga warning yake wa iyayensa warning wallahi in kuma aka ƙare yi sai rai ya ɓaci kar a kuma yi min irin kaza ba na son haka a akwai lokacin da na jefa na ga wani yan wannan yan wa suke da suna masu tsaron unguwa din nan wannan yan suna taimaka buloli fa yayi nil down suna ta dukansa ya zagi babansa yana ta wallahi ba zai sake ba samari yan uwansa suna ta zane shi da buloli dan ka san wanda yake wa iyayensa warning suna nan akwai su duka cika a kare masa irin wannan baya so Allah ya ka kare mun irin wannan kawai shikenan ba za a gaya mun ba sai a dauki abu kaza dina a bayar kara kasu kara sake mun irin wannan da wa yake wannan maganar ne kaga damiri ne mabani lil majhul amma shi ya san ai ka san da wanda ka kare mun irin wannan da wa yake waye yayi masa قال الزجاج معناه لا تكلمهما ma'anar wala tanharhuma Allah yana nufin in ji malam zujaj yace Allah yana nufin la tukallimuhuma dajiran sa'ihan fi wujuhihima kar ka yi magana dajiran ta nuna ka kosa sa'ihan fi wujuhihima kana yin shouting a gaban su kana daga murya a gaban su shine Allah ta'ala yace ahir kar ka yi wannan fa akwai rashin ladabi da rashin da'a ko ba da su kake ba ka zo gaban su ka dinga iyo ko ma waye ya maka wannan abu ya ci albarkacin su babanka yana zaune a gurin shi yasa ba za ka ce open ba karka ba ma wai da su ba akwai rashin mutunci ka zo kai shouting din ko ba da su kake ba a gaban su to ina ga wanda da su yake wa qul lahumu qawlan karima Allah ya ce ka gaya musu magana wa kullahuma badalat ta'afif wan nahar a madadin wancan tir kash nagaji wan nahar da tsawa wai a madadin wayancan abubuwan guda biyu sai Allah ya ce ba su zaka dinga gaya ba su zaka dinga musu ba ka gaya musu qaulan kariman wa menene qaulan kariman ay layyinan latifan magana mai laushi mai taushi ahsana ma yumkinu ta'abiru anhu mafi kyawun abin da za a fassara ƙaulan kariman da shi min ludufil ƙaul na tattausan zance wa karamatihi da wato da girmamawa cikin zance ma'a ta'addubi tare da ladabi walhaya da kunyawai ba ka iya zuba musu ido suka zo suka kira ka kana magana sai ka sun kuyar da kai aka zo kana ƙura mata ido suna ji kana ƙura suna idanka a cikin idansu akwai rashin ɗa'a a cikin wannan ja kai kai musu magana kariman shine aka gaya ma wato kaulan karim shine ya zamanto akwai ludufin fil qaul akwai karama fil qaul sannan ma ta'addub akwai ladabi bayan ladabin kuma ga kunya wal ihtisham da jin nauyi kuma kana jin nauyin iyayenka kana jin nauyin su ka koma cikin ainihin wato a fatuhul qadir na ash-shawkani mujalladi na uku shafi na 260 an ce mun gari akwai hadari da iska tana tasowa insha Allah da mun yi niyyar mu fara hiliya din mu koma hiliya karatun hiliya yau amma za mu yi hakuri insha Allah sai mu tara wani satin abinda muka karanta ya zama daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya saka wa iyayenmu da alkhairi Allah ya wayanda suke raye Allah ya ƙara musu lafiya ya ƙara musu imani ya ƙara musu tsawon kwana wayanda suka rasu Allah ya gafarta musu Allah ya girmama ladansu Allah ya ba su aljanna madaukakiya mu kuma da muke cikin irin wannan garari Allah madaukakin sarki kai mana muwafaka Allah ka datar da mu Allah ka dora mu akan hanyar da ita kake so game da iyayen nan namu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah